والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنا أخو ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shi ne ya dace da ashirin da uku ga watan a uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da tafsirinmu na ƙura'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur ai suratun rum wanda yau insha Allah za mu kai ƙarshen ita wannan sura mai albarka za mu tashi a kan aya ta hamsin da ɗaya da biyu ko?
فإنك لا تسمع نعم فإنك لا تسمع الموتى نعم على الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
نعم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
Allah yana ba da labari tabaraka wa ta'ala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ba shi da iko ya jiyar da mamaci matacce zancensa ko muryarsa duk wanda ya mutu annabi ba zai jiyar da shi ba innaka la in innaka la fa innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summu du'a ba za ka ji yadda kurma ba kiranka mamaci ba za ka ji yadda shi ba kurma ma idan ki kira shi ba zai ji ba idan wallan mudubirina idan suka juya baya suka tafi to ba su waiwayenka don kana kiransu idan baka gane ba idan kurma ya juya ya ta tafiya kana kiransa zai juyo ba zai juyo ba to za mu ji me hikimar da aka kawo wannan zance a irin nan me ake so a ce kuma an tabi hadin umi an zalalatihim kuma kai ba mai shiryar da makafu bane ko makafi daga batansu duk wanda ya zama ama ya makance baya ganin gaskiya yana kan bata ba za ka shirya da shi ba in tusmi'u wanda kadai kake jiyarwa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya imani da ayoyinmu fa hum muslimun irin wanda yake cikin masu miƙa wuya a nan wurin Allah tabaraka ta'ala yana yi wa annabi bayani ne cewa baya cin ikon da aka baka ka ji yadda al'amuwa tafi a jidafiha ka ji yadda matattu a cikin kabari almauta idan manzan Allah ya magana a waje mamata ba za su ji ba sai dai a wani yanayi da Allah ya bashi wata dama kamar lokacin da aka je yakin badar yake faɗan magana akan kafiran da aka zuba su a rijiyar badar sannan Allah ya faɗa a cikin ayar ba za ka iya jiyar da kurma ba wanda baya ji kai masa magana ba za ka jiyar da shi ba tare da haka kuma wallon mudibirina sun juya baya sun barka kurman fa ga baya ji ga kuma ya ƙi yadda da kai haka kuma baka da iko la taqdiru ala hidayati al-umyan ba za ka iya shiryar da wato makaho ko waɗanda suka makance akan gaskiya ba ka dawo da su su barbata ba wannan aikin na Allah ne da ikon Allah da ƙarfinsa yusmi'ul amwat Allah shine yake jiyar da dukkan matattu aswatal ahya'i idan sha'a in Allah ya ga dama shi ne yake iya ɗaukar sautin rayayyen mutum ya miƙa wa mamaci ya ji in Allah ya ga dama kamar yadda in Allah ya ga dama ne yake shiryar da wanda ya ga dama kuma ya ɓatar da wanda ya ga dama ba wani wanda yake da wannan mulki in ba Allah ba kawai wanda kake iya jiyar da shi shine wanda ya imani da Allah yi imani da ayoyin Allah kuma ya miƙa wuya wa hum muslimun ko fahum muslimun ay khadi'un masu kankan da kai mustajibuna muti'un masu amsawa masu da'a wannan su ne suke jin gaskiya suke mata da'a wannan shine halin mumini a duk inda yake misalin farko misalin kafirai ne Allah yake buga manzan Allah shi kafiri kamar mamaci ne baya ji inda kaga mamaci baya jin maganar rayayye to haka kafiri baya jin gaskiya yanda ka san mamaci yana kwanci a kabari yanda ka san kurma in kana kiransa to haka arne kafiri duk wa'azin da zaka masa baya ji to wannan misali ne Allah ya buga akan kafirai da karɓar da'awa ta musulunci cewa ai amaka ai ai idanuwansu a rufe yake kunnuwansu ba sa ji sun mumbu kuma umuyun ne inda akan gaskiya ne shi sa Allah ya ce a wata ayar inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un haka waɗannan ayoyi suna nuna mana shiryar wa'anan Allah take sai Allah ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to sai Allah ya ci gaba da bayani akan halittar dan adam da raunin da dan adam yake da shi da irin yadda Allah ya tattale shi har ya kawo shi ga wani matsayi na rayuwa mai Allah ya shi mana الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni abinda ake nufi da rauni shine daga digon wani الضعف anan ana nufin digon wani thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan Allah tabaraka ta'ala ya bayar da ƙarfi ko ya kawo ƙarfi bayan wannan rauni bayan kana ɗiban maniyi ka zama ɗan jariri sai ya baka ƙuwa har ka zama tun saurayi matashi lokacin da kake saurayi matashi shine waqtul quwwa can ya halice ka da rauni Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halice ku ba daga wani ruwa wanda yake wulakantaccen ruwa mai rauni wanda ake kyamarsa shine ruwan mani shine fa asalin dan adam thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan raunin sai Allah kuma ya bada ƙarfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan kuma sai Allah bayan wannan ƙarfi din sai ya sake dawo da raunin bayan ka zama matashi da kana jariri kana ɗiban maniyi har ka zama jariri har aka haife ka ka zama matashi mai ƙarfi shine ja'ala min ba'di dha'fin quwwa to sai kuma summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan sai kuma Allah ya dada kawo rauni bayan wannan ainihin wato ƙarfi da ka samu shi ne ya kai ka layin tsufa ke daga saurayi sai ka zama tsoho wa shaiba kuma ya baka furfura ta fara fitowa a kanka da fuskarka ya khluqu ma ya sha Allah shi ke halittar abin da ya ga dama من الضعف والقوة والشباب والشيبة روني كرفي سمرتك رأيوة الفرقرة الله ليك حلتا وانا تسارت دان أدب وهو العليم الله شيني من إلمي بتدبير خلقه وجن سارة حلتا صدقا القدير shi ne mai iko alama ya sha'u a kan abin shi Allah ne yake so. Idan muka lura da wannan aya da Allah ya karanta mana na farko dai, Allahu lazi khalaqakum min dhafin akwai kira'ar da ake karantawa Allahu lazi khalaqakum min dhufin a wannan din ma wajishi guda biyu ne. ko dai ka ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ko ka ce Allahu alladhi khalaqakum min du'fin min dha'fin ko min du'fin idan ka ce min du'fin wannan shine lugal lugar qurayshawa su haka suke karantawa qurayshawa dai Allahu alladhi khalaqakum min du'fin to Allahu alladhi khalaqakum min da'fin da Allah rama ya karanta fa shi kuma lugar tamim ne amma duka larabci ne karbabbe da Qur'ani ya zo da shi ko da malamai ma masu karatun Qur'ani ko a hafs din ma wajihi biyu ne yanzu man shawi Siddiqul man shawi rahimahullah idan kana sauraron sa ya karanta Allahu alladhi khalaqakum min du'fin ne Allah sarki ilimi kogi ne da ban karanta wannan ba a lokacin can muna cikin matasa muna ganiyar hadda mana sai na ji mai shawo yana sai na ji yana karanta min dofin sai na ce ka ya yi kuskure gashi a ƙur'ani a rubuce min ba to ba kuskure ba kai ne kake da karancin ilimi da fahimta shi ko ilimi kogi ne a je makaranta a yi karatu karamin sani ƙuƙumi haka ake cewa to da yawa akwai abubuwan da ba mu san su ba in mun ga wasu suna yi saboda iliminmu bai kai ba sai mu ɗauka ba daidai ba ne ko kuskure ne musamman ƙur'ani duk wanda Allah bai bashi zurfi a ciki ba to in ya ji wani yana karanta shi kar ya gaggawan gyara masa don akwai wani karatun da in an yi shi kai sai ka ɗauka kuskure a kai amma fa ba kuskure ba ne wata riwaya ce haka ta zo su samari sai a karatu a ƙara ainihin bincike to wannan du'af ɗin ko da'af ɗin an yi amfani da da'af an ari kalmar da'af ana nufin digon manihi ne don a nuna maka asalin farkon rayuwarka kai ɗan adam a manihi ba kake ina fata ana fahimta kenan min zi da'af kenan aka halice ka ma'un zi wato ruwa wanda yake mai rauni kamar yadda Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin wannan shine matakan halittar dan adam kowane mutum komin sarautarsa da girmansa da matsayinsa da ɗaukakarsa da guwayarsa sai ya bi waɗannan matakai a tsawarun halki kenan halan ba da hal asalin mutum in ka duba asalin annabi adam babanmu ai ai shi mutum asalinsa turbaya ne ƙasa ce kamar ya ƙasa annabi adam ba da ƙasa aka halice shi ba to ɗan adam da Allah ya fara halittarsa sai ya fara shi da ƙasa sai kuma ya canja hayayyafarsa sai take hayayyafa ta hanyar ɗigon maniyi nutfa daga ɗigon mani sai kuma ya dawo gudan jini kowane mutum sai ya zama gudan jini jini ne da kake gani daga nan sai ya zama gudan tsoka tsoka dai da kake sawa a bakinka kana ɗan taunawa in an sa maka amiyar ka tafi ya kuka daga nan kuma sai ya zama ƙashi idan ya zama ƙashi ka duba fa Allah da ikonsa digon maniyi ya dawo ƙashi farin ƙashi duk a cikin cikin mahaifiyarka ita bata sani ba tana faɗauke da kai sun mayuksa lahma sannan sai a lullube wannan ƙashin da nama idan aka sa masa nama lokacin ba komai ba ƙafa ba hannu ba baki ba sai sai a busa masa rai shi ne sun mai yin faƙofi ruha a busa masa rai to daga nan sai fara girma a fara yin kafafuwa a ai hannaye kai ya rinka girma Allah ya yanka baki ya fitar da hanci duk aikin Allah ne wannan a fitar da idanuwa idanuwa ma'auyi wasu ƙwayoyi a ciki kullum yana rufe amma kuma yana gani har sai ya cika wata taransa an kammala halittarsa cif-cif kafafuwansa sun cika irin na mutane amma ƙanana ‘yan yatsunsa sun cika irin na mutane amma ƙanana kan ya cika an fidda kunne an fidda hanci an yi masa gaba in na namiji ne an yi masa gaba in ma na mace ne duka an yi mai sannan kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya sa a haife shi mai rauni in ya fito sai an rike shi rike shi ma jariri ba a yi rike shi sai an sa shi a tsumma saboda rauninsa ji ake zai karye kuma gaskiya ne nan da nan kai wasa zai iya ballewa saboda ƙashin laƙai-laƙai ne sai ga sai an haɗa masa tsumma da suka fifa ana riƙe shi yana cikin rauni daga nan kuma sai fara girma kalilan kalilan kaɗan kaɗan har sai ya zama yaro wai har ya fara koyon zama ya shekara biyu yana shan nono gurasarsa nonon uwarsa tuwon samiyar kukansa nonon uwarsa ƙashinsa nonon uwarsa hantarsa nonon uwarsa komi da ka sani a nonon wannan farin ruwan duk sinadaran da ɗan adam yake ci ya samu ginuwar jiki Allah ya zuba shi a cikin nonon mace malam gashi amma za a gan shi tsararo masu bincike sun yi bincike sosai akan ruwan nonon mace menene sirri da ya sa yaro jariri yake ta saurin girma sama da babban mutum na farko akwai tsarkin wannan nonon da yake sha yana cikin abin da yake mafi tsarki a duniya babu wata rariya da take tace abu ya fito tas tas fes fes ba cuta a cikinsa irin nonon mace kuma abun mamaki Allah sai ya sanya nonon mace in yaro ya sha shi ne yake masa amfani shi ya gina masa jiki ya ƙoshi har ya yi gyatsa amma kai ƙato namiji in ka sha ba zai maka aiki ba saboda ba don kai aka yi shi ba sinadarai Allah ya zuba a cikin nonon mace wanda ya dace da ginuwar jikin ɗa jariri ya girma har ya shekara biyu a yayin shi Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara da ɗaukan cikin da yayin shi sai yayi wata talatin uwa tana ta fama da yaro wata talatin liman arada an yutimma rada'a kenan haka faɗan adam ake rike shi daga nan kuma in ya zama sahiran a larabci sai kuma ya zama hadasa a ƙa'idar larabci yaro yana cikin manzilatu sigar sai kuma ya zama hadas sai kuma ya zama murahik الصغير الحدث المراهق sai kuma ya zama shabab ko shab alhadasu ay as-saghiru alhadasu na biyu almurahib sai kuma ashabu in an ce shab matashi mataki na hudu ne shine alquwwatu ba'da ad-da'f kenan karfi bayan rauni da ya samu baya in wani ya zama saurayi to lokacin ne ubansa baya iya rike shi da ke shi idan ya zama saurayi a lokacin ne zai iya zama barazana ma a cikin al'ummarsa shekaru kaɗan kuma da jariri ne to yana zamantowa saurayi matashi to kuma sai rauni ya fara biyo masu samari ku gane wannan duk wanda ya zama saurayi matashi idan ne ka shiga shekarun samartaka to daga nan kuma fa za ka fara koma bayan raguwa kake yi ka zama shabab ai an maka da yawa tun kana jariri ana ta jira ka ka zama tufil ka zama sarrilu ɗan ƙaramin yaro duk ana ta jiranka ana ta wahala a kanka ka zama hadas ka daɗa ɗagawa ka zama murahik ka kusa ka balaga ka zama shaf ka zama matashi ka cika shekarunka na balaga in dai ba ka yi abin da za ka yi na ƙware a wannan lokaci ba ka yi asara duk wanda ya je sinnu shabab shekaru na samartaka to ya je pik ya je mai pik ƙarshe duk abin da ya je pik to sauka yake duk wanda ya je ƙarshen tudu ya zai ba gangara zai ba to duk matashi da kake ganinsa duk ganiyarsa duk shaidancinsa da shakiyancinsa duk jinsa duk ka ba shi lokaci akwai lokacin da idan aka ba shi addar ma wallahi ba zai iya rike ta ba akwai lokacin da in aka ba shi wiwi din wallahi ba zai iya shanta ba dolanka duk wanda ba saurayi ba ne to ƙasa yake yanzu kaga alarma ƙasa yake gangarawa yake mu ne muna nan tukunna ba mu fara gangarawa kaji shi matsala ta da shi baya son mutuwa wai ka ji ya bari in gama sharhin ma wai a'a da sauran hawa to Allah ya ba mu nisan kwana mai albarka to shi ne malamai suka ce bayan mutum ya samu a kowace shabab sai kuma ya samu abda'a sai rauni ya same shi din da ka zama matashi ana jiran baka yi komai ba sai kuma ka sunkuya idan ma baka gane ba malam masara lokacin da ka shuka ta ba ka shuka ta tana cikin ƙasa kana renonta ba ƙasa ce ta ci ƙasa ta kumbura ta fidda ganye ana binta a hankali ana lallaba ta aka zuba mata taki tun tana da kunne ɗaya har ta yi kunne biyu ana ta binta ta yi kunne hudu tana ta tafiya har lokacin da ta fara ɗan yin tsawo haka har lokacin da ta fara kafa kara duk da haka ba ta zama budurwa ba tunda ba ta fara fidda alamar haihuwa ba ta ɗan daɗa girma masarar nan har lokacin da za ta yi tsawo to sai ta fara fitar da 'ya'ya a gefen dama da hagun ɗin jikin karan to girma ya fara zuwa mata lokacin da ta yi goyo ka ɓare masarar nan ka ga 'ya'yanta rabas suna zare maka ido kamar ɗan jariri to girma ya zo mata to samartakanta kenan to a nan ne za ta yi ƙarfin da za ta yi in za ta yi goyo kaza ma za ta yi in 'ya'yan ma za su yi ƙwari za su yi to bayan wannan ƙarfi idan ta yi goyo me zai same ta da'af rauni kawai sai kaga kan ya fara bushewa daga nan sai ga ganye ya fara yalo daga sai ga wannan karan kore shar mai ƙarfi din nan ya fara yi rauni yana yin yalo yalo kaga abda'afu ba'da al-quwwa kenan rauni bayan an samu ƙarfi to wallahi haka rayuwar dan adam take abun abun is very simple a fili yake da mai hankali yana iya ganewa duk wanda ya zama matashi ya tabbatar lokacin cin moriyar rayuwarsa ya zo masa ya kokari ya mori rayuwarsa in karatu ne kai maza kai in kasuwa ne kai maza ka shiga in siyasa ce kai maza ka shiga in noma ne kai maza ka je kai in wani abu kake nema ne kai na nagarta a rayuwarka kai maza kai tun lokacin rauni bai same ka ba don duk wanda ya fita daga shekaru na samartaka to gangarawa yake akwai abin da idan an zo wallahi cire ka za a yi kwanan nan wani yaro dan kwallo ya zo ya same ni dan kwallo ne ya ce malam kai min addu'a wallahi Allah kai ne ƙasa kaza ƙasa kaza in dai na samu kuɗi malam zan zo ne wa musulunci aiki na ce to Allah ya baka sa Allah sa ka dace ya ce amma da wuri nake son tafiya saboda yanzu ne shekaruna ake yayina na ce kamar shekara nawa ya ce sun fi son ɗan sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas a nan kana rufe ashirin ashirin da wani abu to da an zo interview to sai kaga ana mai da kai ba sai a ce ha ce ka gaba ka tambayi duk ɗan ƙwallo a duniya 'yan sha ake so ana tafiya da manyan amma ba sosai sosai ake fin su ba sai wanda yake kwararre ne ya ce a ma akwai expire malas idan ka kai wannan adadin shekarun to an daina sayanka a ƙasashe duk ɗan ƙwallon da ake sayansa a wasu ƙasashe to ana sayansa ne da shekarunsa ana sayan ƙafarsa ƙwarewar ƙafarsa sannan kuma ana duba shekarunsa don ita ƙafar tana da ƙoƙari ne da alaƙa da shekarun shi ɗan ƙwallon duk ƙwarewan ƙafar in shekaru suka yi mai yawa to rauni yana shiga hatta cikin ƙafar da zai iya zurawa da gudu ba ya je karɓo ƙwallo numfashinsa ba zai iya riƙewa ya ta dribbling yana jujjuya ƙwallo har ya zai ci bal ba su asara ne harka ce ta caca harka ce ta neman kuɗi da haka duk wanda aka ga ya fara zama laɓato laɓato to cire shi ake ka duba wannan akan rayuwar duniya haka wani yake faɗa ya ce hata 'yan luwaɗi su ma haka ne masu neman maza duk yaron da ya rufe ashirin ya kai bayan ashirin to a matsayin larura ne suke mu'amala da shi in ya haura waɗannan shekarun ashirin da kaza da biyar da shida da waye ya expire ba shi ake nema ba ku da dawowa duk wanda ya zo yau zai aure yana neman yarinya budurwa shi ma ɗin yar shekara goma sha yake nema mai ƙarancin shekaru na'am ana auren mai ashirin ashirin da wani abu amma mu yanzu al'ada gani ake idan yarinya ta kai ashirin ashirin da biyar har ta tunkari talatin sai a ce wu ai ta yi girma amma za ka ga ido ba nawa bane to ka duba mu da kanmu fa muke yi wa kanmu hukuncin expire in wato intiha'us salahiyya cewa mutum kamar bai da wani amfani kana raye fa amma ba a irgawa da kai to yaya mutum zai bari yana matashi bai tsaya ya ci moriyar rayuwarsa ya bi Allah ba kana yaro matashi ana sallar tahajjudi a masallatai ana karatun Qur'ani wai kana can kana bacci akwai baccin kabari a gaban ka wallahi kuma da haka zaka nemi duniyar kana kwance duniya ba a samun ta a kwance lahira ma ba a samun ta a kwance tashi ka je kai ibada hana kanka bacci ka nemi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar haka wallahi wannan aya wa'azi ce ga samari matasa ku sani duk wanda ya bari ta kuskure masa shekarun samartaka ya tinkare shi to rauni ya same shi na gaya wa wasu daga cikin yaran matasa a ɗaya daga cikin gidajen gyaran hali da muka je bana na ce yanzu ga kuna kuna shekarunku na samartaka an kai ka gidan sarƙa an yanka maka shekara goma sha biyar kaga kana fitowa furfura ta fara fito maka kai baka yi aure ba kai baka nemi kuɗi ba kai baka iya kasuwa ba kai baka je kai noma ba kai baka yi kaza ba ka fito da bakin ciki da bacin rai da damuwa kuma kana zuwa sai ka ga rayuwar ta maka nisa an tafi duk wanda ya ɗebi wannan shekarun a gidan sarƙa in ya dawo ya cikin mutane gani yake kamar ma a wace duniya yake saboda an ninkime shi a wani guri tuntunin rayuwa ta tafi an daina yayin wasu abubuwa bai sani ba ya tafi ana amfani da waya kaza ya gama shekarunsa ya dawo babu ita yanzu ya tafi ana ɗinki kaza yanzu ba shi yake yi ba to saurayi idan ya kuskure ya kashe wannan lokacin na samartaka ya iya yi karatu ya iya nemi arzikinsa ya iya je ya inganta rayuwarsa ya sana'a suka haɗa ka da taba da wiwi kullum kana kan wasa adda kowa yana tafiya lafiya kai kana tafiya da ƙarfi a jikinka an jefa ka cikin tashi hankali ba yaƙi ake ba ba jihadi ba ba komai ba kana rayuwa cikin tsoro in mashin za ka hau da adda a jikinka ko ta kwana in za ka je unguwa kaza da makami a jikinka ka shiga uku rayuwarka ta lalace ga wiwi ɗin da suke baka ba abin da yake kashe kwakwalwar ɗan adam da gangan jikinsa irin wiwi tabar wiwi da giya shi sa ma Allah ya haramta su li khubsihima saboda khabata din da take cikin su mutum ya surkuma wa kansa hayaki yana ragargaza hantarsa yana ragargaza kwakwalwarsa da tunaninsa kana shan giya giya guba ta illata kwakwalwarka ta illata ganinka ta illata ƙarfinka duk inda ɗan giya yake bai da ƙarfi bai isa ya riƙe abu harkar ƙarfi ba giyar kashe shi take yi ga mutuwar zuciya ga lalacewa Allah shirye da samarinmu to haka mutum zai zo malamai suka ce sun mai shira a fi ta waya ta kama shi sai kuma farfara shi kenan kuma sai a fara hada kaya za a tafi kabari kuma daga nan kuma fatadul himma himmarsa sai ta yi rauni ya samu raunin haraka ya samu raunin albatsh baya iya motsi da kazar-kazar baya iya dafkan abu baya iya gudu in gonar ya je sha ɗaya tana yi zai ji gaba ɗaya kamar gajiyar garin su aka zuba masa amma saurayi matashi yana iya yini yana noma shekaru ne lokaci ne daga nan kuma sai a sifatu zahira su fara bayyana suna canjawa a fuskar ka sai a fara ganin canji a hannunka sai a fara ganin canji haka kuma in tana lima wato kana introducing shekaru suna introducing changes internally a cikin jikinka ko a fuskarka bata bayyana ba a shekarunka a cikin jikinka sai ya yi maka tasiri a ƙwaƙwalwarka da harkarka da motsinka shi ne Allah ce sun maji alamin ba da ƙotin za'afan wa shaiba ya kalli ma ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama yana kuma tasarrufi akan bayansa abin da ya ga dama huwal alimul qadir mu je Allah rama sai magana kiyama kuma na'am ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون mu je mu je mu je وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
na'am فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون Allah ya ce bayan wannan bayani wa yauma sai ka da wawul atfi bayan wannan abin ya same ka haka abin da ake nuna maka bayan rauni ya same ka tsufa ya kama ka ko mota bata kade ka ba ko sauro bai cije ka ba ko wani bai sare ka ba ko wani bai kashe ka ba shekarun ka ma za su kashe ka haka kure malam in lokacin da aka rubuta ma yayi za ka kwanta a gadonka ba ka zagi kowa ba kowa bai zage ka ba sai dai a neme ka a rasa ka zama gawa me yasa kwanakinka sun kare da watanninka da shekarunka nan kuma za a shiga wata rayuwa sai kuma tashin kiyama Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tashi yuqsimul mujrimuna mushrikai za su yi rantsuwa yuqsim ana nufin rantsuwa almujrimuna ana nufin almushriku akan me za su yi rantsuwa sai su ce malabi su gaira sa'a mushrikai za su rantse su ce su dai ai a duniya ba abin da suka yi zaman su na duniya bai fi awa ɗaya ba sa'a ɗaya ne kawai in mun fassara sa'a da awa amma akan ce sa'a wani lokaci ɗan gajere abinda ake nufi istaqallu ajalar duniya lamma ayanul akhira da suka ga lahira iru da muzo ganin annabin tsohuwa suka ga bala'in da ke cikin lahira da tashin hankali suka rantse suka ce yau ai ba komai a duniya ba ashe ba a ma daɗe ba yanzu wannan abin za a fuskanta yau kuma ما لبثوا غير ساعة إمام مقاتل ده إمام الكلبي سكت شعاء ما لبثوا غير ساعة ذا شعاء yau yaushe ma muka mutu ai a kabarin ma kwata-kwata ba mu wuce wani ɗan gajeren lokaci ba sa'a ba mu wuce sa'a ba ɗaya ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar a cikin ahqaf ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawari za su ga gaba ɗaya a duniya ba su fi sa'a ɗaya ba mala in masifa ta yi masifa Allah kiyaye mu in mutum ya ga kiyama ƙiru da muzu wannan rayuwar ta duniya da kake ganin an daɗe wallahi sai dai ba zai kiyama ba Allah ya ce kazalika kanu yufakun kamar haka suka kasance ana juyar da su daga barin gaskiya a duniya kalmar yufakun ana nufin yusrafun sun ƙi su bi gaskiya an juyar da su suka yi ƙarya a cikin maganganunsu suka ƙaryata masu gaskiya sannan yanzu a lahirar ma ya ƙarya suka yi da suka ce malami su zai da sa'a ɗin sa'a ɗaya suka yi a duniya a'a sa'a ɗaya suka yi a kabari a'a ƙarya suka yi sun yi ƙarya biyu sun yi ƙarya a duniya suka ƙaryata masu gaskiya bayan an tashi kiyamar suka ga kiyamar a zahiri mirara suka daɗa yin wata ƙarya suka yi rantse wai har da rantsuwa fa suka yi rantsuwa cewa su fa a duniya ma fa ba su ce ba sa'a ɗaya ba abin da ake nufi Allah da ya so ya kuntata su ya tozarta su sai suka yi ta rantsuwa akan wani abu wanda su makareta ne akai su zo filin kiyama suna ta rantsuwa cewa su fa gaba ɗaya a duniya ba su fi awa ba
كأنهم يوم يرونها ka annahum yawma yarawnaha لم يلبثوا إلا عشية أو lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kaji qur'ani kamar ranar da za su ga kiyaman nan za su ce su fa gaba ɗaya rayuwar duniyar nan duk shekarun da aka yi ma yu ai bai ma wuce ko yan safiya da yammaci ne aka yi ba haka mutum zai zo ya gaba a faɗa a gaban Allah وقال الذين أوتوا العلم والإيمان مجيء وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
نعم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
kai in ka samu ƙur'ani sai an dakatar da kai da yake kai aina ka yafi sauƙi ka saki jiki kana tai kana shan ruwa ni ka banni da wahala da fasara amin ya fara bani sai ba wa galawa to kai idan ba mai fassara ina magana mai jan baki kam ai babu shi ko kuwa laula al-bukhari لما راح مسلم ولا جاء Allah ya bamu labari dangane da waɗannan mushirkai ranar da za su kunyata a kiyama sun aikata abin da suka ga dama a duniya haka kuma duk wanda ya aikata abin da ya ga dama a duniya sai ya tozarta a lahira suka yi abin da suka ga dama ba a isa hana su ba suka kashe na kashewa suka sha abin da za su sha suka bauta wa wani Allah suka yi bautar gunki a ranar lahiran ma za su tashi a jahilai dan za su zo suna tarantuwa a gaban mutane suna cewa malabi su ghairu sa'a ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan نهار بلاغ min naharin balagh rantsuwar tasu ashe dama rantsuwa tana da amfani a kiyama a duniya duk abin da aka muku ba ku yadda ba wa qala alladhina utul ilma wal iman wadanda Allah ya bawa ilimi da imani sai suka ce da su laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th yanzu anan kaga an juyar da magana ga masu ilimi da imani duk tsiya dai duk inda za a je a dawo masu imani masu ilimi su ne masu matsayi a wajen Allah Allah ce waɗanda aka bawa ilimi da imani sai suka ce da su laqad labistum fi kitabillah ai hakika kun zauna fi kitabillah ai fi ma kataba Allah kun dade a duniya a cikin abin da Allah ya rubuta muku kun dade a duniya kun dade ma a kabari fassara ta biyu laqad labistum fi kitabillah ai laqad labistum fi hukmillah lalle kun zauna a cikin hukuncin Allah Imam Qatada yace a cikin ayar da shi da muqatil suka ce a cikin ayar Allah musu rahama akwai taqdim da ta'khir kamar an je gaba an dawo baya ko an je baya an koma gaba abinda ake nufi wa qala alladhina utul ilma fi kitabillahi wal iman haka takdirin ayar yake waɗanda Allah ya bawa ilimi a cikin littafin Allah kuma ya ba su imani laqad labistum ila yawmil ba'thi ai ku lalle kun dade a duniya dan har kun kai lokacin tashin alkiyama abinda ake nufi fi kitabin lahi alladina ya alamu na kitabin Allah waɗanda suka san littafin Allah kaga dai duk tsiya dai hatta a kiyama ma sai an buƙaci masu sanin Allah sai an neme su suka karanta musu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun laqad labistum ila yawmi al-ba'th ay kun zauna ai kun manta ne ai kun rude ne kuna rantsuwa kuna cewa ba ku bi sa'a ɗaya ba tab ai kun dade a cikin abin da Allah ya rubuta muku yau ga kunan ra'anta shi kiyama tsakanin rayuwarka a duniya da rayuwarka a kabari a kabari ma ba sai kai shekaru dubbai ba shekaru dubbai ko ɗaruruka waye san iya adadin shekarun da ake a kabari amma saboda tashin hankalin kiyama mutum zai zo ya zabga rantsuwa ya ce kwata-kwata zaman da ake yi aka yi a duniya bai fi sa'a ɗaya ba ya manta saboda bala'in da ya gani a gaba fa hada yawmul ba'as to wannan shine ranar tashin alkiyama alladhi kuntum tunkiruna fi dunya wanda kuke musantawa a duniya an gaya muku kiyama kun ƙaryata an ce akwai lahira kun yi dariya an ce akwai hisabi kun wautar da hankalin mutane za'amal ladina kafaru allam yub'asu kafirai sun ne cewa ba a isa a tashe su ba Allah ce to fa hadha yawmul ba'th to ga ranar tashin kiyaman gata walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku kun kasance ba ku sani bane فيوم إذن أولا الراناني لا ينفع الذين ظلموا مأذرتهم الظالمي كافري wanda suka zalunci kawukansu uzurin da za su bayar ma'aziratuhum ai uzuruhum uzurinsu da za su bayar za su ta ba da uzurori malam karka so kaga kafiri yana ba da uzuri karka so kaga fajiri mujrimi yana ba da uzuri gaban Allah yace ranar la yanfa'u alladhina zalamu ma'adratuhum wa lahum yustatabun kuma ba za a ce su koma duniya su je su gyara ba a'a la yutlabu minhum al-utba wa ar-ruju' fi al-akhirah ba ai wa lahum yustatabun wallahi wannan ayar malam tana da ban tsoro tana da firgishi akwai damuwa ba abu mai muni irin mutum ya wayi gari yana da na sani yanzu kaga Allah ya nuna mana mutum zai zo in ya ga kiyama zai bada uzuri kuma haka yake barawo yi ta sata yi ta rashin mutunci ya kashe wanda zai kashe ya ɗauki kayan wani yi zalunci sai ya shiga hannu shine zai zo ya bada uzuri to akwai ranar da uzuri ba zai amfani ba kamar yadda Allah ya ce wa in yasta'tibu famamun min almu'tabin a cikin fussilat ko da sun nemi a dawo da su a juyar da su wai za su correcting mistakes da shortcomings nasu a'a wanda duk ya dira a kiyama ya gama dira ba a komawa mutuwa ma in ta zo za ta dauke ka in mutum ya ci karo da mala'ikan mutuwa wai sai ya ce wai don Allah a yi masa uzuri don Allah a jinkirta masa Allah ya ce walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wata rai ko guda daya in dai ajalin ta yazo wallahi sai ya dauke ta kuma ko yar gidan wace ce wannan rai din ba ruwan Allah da sarautarka ba ruwan Allah da mulkinka ba ruwan Allah da ƙarfinka ba ruwan Allah da dukiyarka ba ruwan Allah da samartakanka kawai in lokacin da aka riga aka rubuta maka ya ƙare wallahi sai ka tafi wallahu kabirun bima ta'malu to sai ayoyin ƙarshe a ramma na ƙarshen suratul rum mai Allah ya ce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل dan tsaya a nan. Allah ya ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal. Hakika mun buga wa mutane dukkan wani misali a cikin wannan al-Qur'ani. Amma abin tambayar waye yake gane misalan da Allah yake bugawa a cikin al-Qur'ani sai mai karanta shi, sai mai fahimta al-Qur'ani, sai wanda ya imani da al-Qur'ani, sai wanda yake himmatu a kan karatun Qur'ani. Yau ga Allah yana cewa ya buga mana dukkan misalai a cikin wannan alƙur'ani amma ana karanta ƙur'ani ba ma fahimtarsa. Da karatun ƙur'ani da yaren China duk wasu ɗaya ba su ɗaya wajen ka. Kamar yadda ba ka jin yaren China haka ai ta karanta ƙur'ani ba ka jin me ake faɗa. Yaya za a zama lafiya? Mu je ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Allah ya ci gaba da bayanin cewa na farko dai ba za ka karɓi uzuri ba. na biyu in mutum ya nemi ma a juyar da shi a mai da shi duniya ya gyara kuskurensa ba zai yiwu ba Allah ce to mun fa buga muku duk misalan nan a cikin Qur'anin nan ku rinka karantawa ku rinka saurara ku rinka fahimta ku rinka ganewa min kulli masalin babu misali na daukan hankali da Allah bai buga mana shi a cikin littafin nan ba amma ina gaya maka waye ne yake ganewa maganar Allah ma Allah da ya halicce mu mu bauta masa wanda sai mun san maganarsa ne zamu shiga aljanna to maganarsa ma an gama da mu an hana mu mu gane ma'anar- maganarsa yau yanzu duk wani ilimi ilimi ne a wajen mutane amma ban da ilimin Qur'ani turawa sun gama da mu makiya Allah sun gama da mu ai ta kashe kuɗi ana gina makarantu amma ba na alqur'ani ba kuma duk abin da zaka karanta na Qur'ani in ka je da takardar certificate din sai a ce get out ba da wuri ba ka zo da ilimi ba su a wajensu ba ilimi ba ne ba a ɗauki masu ilimin ƙur'ani masu ilimi ba ba a yadda masu sanin Allah su ne suka san rayuwa ba ba a yadda ba wala in ji ita hun bi ayatin in ka zo musu da aya la yaqulun alladhina kafaru sai ka ji kafirai suna cewa in antum illa mubtilun ku ai ba akan komai kuke ba face kuna kan addini ne na bata ai ma antum illa ala batil yanzu yau duk kafiri malam ya ga musulmi cewa yake akan bata yake kullum burin su su yaƙi musulunci da musulmai akwai ranar da dama akwai ranar da na sani akwai ranar cizo yatsa duk ayar da za su gani duk abin da za su gani wallahi ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Allah ce walau ja'atuhum kullu aya hatta yarawu al'adab alayhim sai aya ta karshe كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون fasl فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Allahu akbar Allah ce kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne ubangiji yake jimke yake rufe zukatan waɗanda ba su da ilimi ba su sani ba a yi ta bayani tun da Allah ya rufe zuciyar ya ce wata Allah mun sanya ala ƙulubim a kinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra ba sa gane gaskiya duk bayanin da za a musu ba za su fahimta ba fasbir ka yi haƙuri inna wa da Allahi haƙ alkawarin Allah gaskiya ne yi haƙuri ya Muhammadu ala mukhalafatihim wa inadihim akan saba maka da suke da kuma taurin kai lalle Allah ya alkawari sai ya cika maka alkawarinka zai taimake ka kuma zai baka kyakkyawan ƙarshe a duniya da kuma lahira wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun tabbata akan abin da Allah ya turo ka ya Muhammad ay usbut inji Imam Ibn Kasir ala ma ba'athaka Allah bihi fa innahu haqqul ladhi la miryata fi tabbatu tsayu akan abin da Allah ya aiko ka babu shakka babu raba kafa a cikin sa karka kauce babu wata shiriya a wajen wannan addinin ka bi gaskiya gaskiyar gabaki daya a nan take wala yastakhifannaka alladina la yu'minu yuqinun kada ka bari waɗanda ba su da yaqini akan tashin alkiyama su jahiltar da kai shine yastakhifannaka ay la yastad wato hilannaka kar su ne da kai jahili ko kuma kar su yi maka wasa da hankali kar su rena maka tunaninka duk yana iya daukar la yasakhifannaka alladhina la yuqinun la yahmilannaka alladhina la yuqinuna ala aljahli kakka bari waɗanda ba su da yaƙini da yadda da kiyama su dora ka akan jahilci bin kafirai jahilci ne rayuwar arnanci rayuwar jahilci ne bin ƙarya ne bin su ne akan son zuciya wasu malaman suka ce rike ra'ayinka kakka bari su rena ra'ayinka da tunaninka don kai ne kake kan daidai su tashe ka daga kan musulunci su dora ka akan ra'ayin kafirci a hana ku koyi aiki da alkur'ani a dora ku akan constitution a hana ku aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi a dora ku akan tunanin wani bature arne maƙiyin Allah ƙazami maciyin alade maciyin kare a kar ku yadda wanda ba su da yaƙini ba su da sakankan cewa bilba'su wal hisab akan tashin alƙiyama su canja muku ra'ayi ko kuma su rena muku hankali to wannan shine ƙarshen suratu ar-rum mun gode wa Allah da Allah ya kama ƙarshen wannan sura cikin lafiya kuma muna fatan Allah ya sa mana albarka gobe in Allah ya sa da za mu fara fafatawa a cikin suratul luqman Allah ya sa muna da rabu Allah ya sa muna da rai Allah ya bada lada wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk